إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد فيا امه محمد ها نحن في اثنين من شهر شوال بمعنى انتهى شهر رمضان وانقضى وولى وأدبر رهل أنا ولا ندري أهذه رؤيتنا الأخيرة أم سيرزقنا الله برؤيته مجددا أمة محمد فإن من رهيل شهر رمضان في هذه السنة دروس وعبر التي لا يفهمها إلا أولو الألباب ولا يفهمها إلا أولو الأبصار وأصحاب العقول الخالص فمن دروس وعبر التي ينبغي أن يراعيها فرد مسلم خلال ثلاثين يوما أولا سرعة مرور الأيام والليالي وهذا يؤكد قول الله تبارك وتعالى بأنها أياما معدودات فلو سألوكم الآن أين شهر رمضان ستجيبون بآلى صوت انتهى وانقضى فلهذا الانتهاء درس كبير ينبغي أن نقف عليه ونفهمه فهما ونجعله قائدة علينا وهو أن كل ما في هذا الكون سيزول إلا شيء واحد وهو الله تبارك وتعالى فقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام عباد الله فأما درس الثاني والأخير خطابا إلى أناس الذين يلعبون بالفرائض ويتركونها بعد رمضان فمنذ أمس بدأ تترك الفرائض وتعطل المساجد وترتكب المعاصي ويهجر القرآن وبعضنا لا يؤودون إلا إلا في ذلك المناسبة أخرى فاعلم يا تارك الفرائض بعد رمضان ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي مناد يا ابن آدم أنا خلق جديد وألا أملك شهيد فاغتنمني فإني إلى يوم القيامة لن أعود انقضى رمضان وبقي الرحيم الرحمن انقضى رمضان وبقي الإيمان انقضى رمضان وبقي القرآن انقضى رمضان وبقي العبادات وذكر الرحمن انقضى رمضان وبقي البر والإحسان انقضى رمضان انقضى كأي شيء ينقضي فكل شيء إلى فوات وكل جمع إلى شتات وكل حي إلى موات وأن الله يجمع الناس كل الناس اليوم لا ريب فيه ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد عباد الله إلى البشر الحافي إن قوما يتعبدون في في رمضان ويجتهدون فإذا انسلخ رمضان تركوا قال بئس القوم بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان وقال حسن البصري لا يكون الأمل لا يكون لأمل المؤمن أجل دون الموت ثم قرأ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فلذلك واصل في الاجتهاد والعبادات فمن واصل الأعمال الصالح فلنفسه ومن واصل بالأعمال السيئات فلنفسه والله على ذلك حسيب وللحديث بقية إن شاء الله بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ya ku yan uwa musulmi bayan dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki mai girma da ya nuna mamu yin sallah lahiya za mu sake yin kuma wata sallah ta juma'a bayan sallar da muka samu mu sani cewa yau muna ɗai ga sallah ko kuma muna biyu ga watan shawwal ma'ana wato watan ramadana ya ƙare wato watan ramadana ya tahi wato watan ramadana ya juya baya ya tahi shi watan ramadana ya tahi ba mu sani ba cewa za mu sake ganin watan ramadana ko ba za mu sake gani ba sannan ba mu sani ba Allah maɗaukakin sarki zai sake arzuta mu da ganin shi shekaru masu dadama ko nan da shekara ɗaya ba mu sani ba ya ku uwa musulmi mu sani cewa na daga cikin tahiyar watan ramadana a wannan shekara akwai darussa da abubuwan mamaki wanda ya dace a ce mun lura da su ko kuma wanda ba kowa ke gane su ba ba ce sai masu hangen nesa ba ba ce sai masu kahin tunani ba ba ce sai wanda suka ga yau suka ga gobe ba ba ce sai masu cikakken tsantsan hankali ke gane darussan da ke da kwai a cikin wucewar wannan watan ramadana ya koyan wa musulmi na daga cikin darussa da abin mamaki wanda ke da kwai a cikin saurin wucewar wannan kwanaki na watan ramadana da karewar shi cewa allah maɗaukakin sarki dama ya ce mamu wannan kwanaki na watan ramadana ƙidayayyu ne sannan saurin da kwanaki suke saurin da yini yake shi ke tabbatar mamu da cewa wannan aya ta cikin alkur'ani mai girma cewa gaskiya ce kwanakin ga sunan mun ƙilga su 20 ba ɗaya sun ƙare dama Allah ya ce wannan kwanakin ƙidayayyu ne da za ni tambaye ku in ce muku yau ina watan ramadana yake hatta ɗan yaron da bai azumi zai cewa ramadana ya ƙare saboda ya ga ana cin abinci kowa ya san cewa ramadana ya tafi ba cikin ramadana ba ake cikin shawwala ake dan shi yasa ya ku yan uwa musulmi babban darasin da ya kamata mu yi tsaye a kan shi mu fahimce shi fahimta wadda ta dace da shi sannan mu sa ya ƙa'ida a cikin rayuwarmu gabaɗai cewa duk abin da ke duniya wannan abin suna ya ƙararri ba wai zai ƙarewa ba a'a sunan ya ƙararri ya ƙare wannan an gama da shi abu ɗaya ne wanda ba zai ƙare ba wato shi ne allah maɗaukakin sarki mai girma shi kaɗai ne ba zai ƙare ba amma yadda ka ga wanga watan ramadana ya tahi yadda ba ka iya tambayar wani ya ce maka cikin ramadana ake to haka komi duniya zai karewa allah maɗaukakin sarki shi kaɗai ne abba zai karewa shi kaɗai zai tsayawa shi yasa a cikin alkur'ani mai girma allah yake cewa kullu man alaiha fan duk abin da yake saman wannan ban ƙasa kyalkyali ne don gida ne ko ginin zinariya aka yi wannan gidan wata rana sai ya rushe idan yau aka haihe ka za ka tsuwa za ka mutu idan mota ce za ta lalace ko mine ne ka sani zai lalace zai ƙare za a barin tarihin ya cewa ya ƙare kamar yadda wanga ramadana na bana ya ƙare ba ce sai Allah maɗaukakin sarki mai girma ba sai Allah ya ce wai buƙa wajen rabbika zul jalali wal ikram fuska ubangijin mu ce kadai da zatin shi da komi zai tsayawa shine mahi ɗaukaka kuma shine mahi karamci Allah maɗaukakin sarki mai girma amma komi sai ya ƙare kamar yadda wanga watan ramadana ya ƙare kina yana da kyawu ka sani cewa duniya komi sai ya ƙare kamar yadda ka ga wanga watan ana lissahi ɗai har talatin ba ɗaya ƙare kai ma wata rana shi ke na an ƙari ya koyan uwa musulmi mu sani cewa darasi na biyu da ke da kwai a cikin saurin wannan daruruwa da yaninnika na watan ramadana da ke cikewa shi ne saƙo ne zuwa ga wanda in ramadana ya hita suke wasa da ibada musamman ibada ta farilla musamman a cikin farillai ibada ta sallah sannan da ma masu barin sallai akwai wanda idan ramadan ya wuce suna wasa da ibada akwai wanda idan ramadan ya wuce ya kare sallah idan za mu yi la'akari a tun jiya ranar sallai za ka samun cewa akwai wanda ya nimbe sallah kuɗe ba saboda ramadan ya kare idan mu yi la'akari a sallar asuba za ka ganin cewa masallaci ya koma ya fara ragewa za ka samu wani masallaci yana cika amma a sallar asuba ta jiya kadai za ka samu cewa layi ɗaya za ka samu ko layi to darasi na biyu shine abinda duk wanda ya san yana wasa da farillai bayan watan ramadana ya tahi to ya sani cewa ba haka aka so da shi ba za mu ganin cewa tun jiya an ware wasa da farillai tun jiya masallatai sun yi ƙasa tun jiya an ware saba ma Allah maɗaukakin sarki mai girma tun jiya idan gidan giya ne aka rihe tun jiya an buɗe shi idan gidan iskanci ne tun jiya an buɗe shi idan ɗayanmu ne a cikin azumi ba su dinga aikata lahi ba tun jiya sun fara aikatawa sannan alƙur'ani an fara ƙaurace makaranta shi tun jiya sannan mu sani cewa wani koya koma sallah ta farilla a cikin jami'i to wallahi sai in wani abu yasa ya zo ya zama na za a wannan jami'in ya yi shi wato saboda ramadana ya wuce galibi ana kama wasu a wajen biki idan ana jira a ci abinci tana yawa wani sinan kadai zai sallah cikin jami'i daga ramadana ya wuce ya kare ya ku yan uwa musulmi to wanda yake wasa da farillai bayan ramadana ya wuce wanda yake barin ibada bayan ramadana ya wuce ka sani cewa babu wani lokaci da alfijir ke ketowa ba ce wani mai kira sai ya zo yana kira wato mala'ika yana cewa ya kai ɗan adam ni ne sabuwar rayuwa sannan watan ramadana ni ne sabuwar rayuwa sannan kuma ni akan aikin da kake aikatawa mai shaida ne ina kallon aikinka don haka zai cewa karibance ni saboda idan na tahi ban dawowa sai ranar lahira kakkai tunanin akwai lokacin da zan dawowa idan asuba ta yi wannan mala'ikan ya zo yana kira yana cewa dama ce ta karibance ni idan wannan kwana ɗaya in yayi yattahi wannan ta da ya bai dawowa sai ranar lahira za a zo a yi hisabi wannan aikin da ka aikata ya rubuta shi watan ramadana ya tahi amma allah maɗaukakin sarki mai jin kai mai rahama yana nan daram watan ramadana ya tahi amma imani kuma yana nan watan ramadana ya tahi alkur'ani yana nan bai bace ba bale a barkaranta shi yana nan alkur'ani kuma bai sauya ba kuma ba ƙari ba ragi alkur'anin da aka kasance ana karanta cikin ramadana yana nan sannan ramadana ya tahi amma ibadu duk wanda ake yi cikin ramadana ana iya yin su bayan hitar ramadana azumin ne kiyamun lailin ne ana yin su bayan ramadana suna nan ba su tahi ba ma'ana ramadana ba da wannan abubuwan yake tahi ba duka barin su yake watan ramadana ya tahi sannan ladabi na nan sannan kyautatawa na nan idan watan ramadana ya tahi ana ci gaba da sadaka ba sai wani ramadana ya dawo ba za a yi sadaka sannan ladabin da ka kasance kana yi dalilin watan ramadana shi ma ladabin yana nan bai ta ko ina ba sai dai kai ka sauya ladabin shi yasa yanda ka ga watan ramadana ya tahi haka komi zai tahiya sannan haka komi zai karewa sannan haka komi zai rarrabuwa sannan haka za a rayuwa daga rayuwa zuwa mutuwa sannan kuma idan an mutu Allah maɗaukakin sarki ya yi rantsuwa zai haɗa mu gaba ɗaya a ranar da babu shakka a cikinta Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya kai manza Allah yake cewa ya kai Ubangijinmu lalle kai ne wanda kake haɗa mutane a ranar da babu kwankwanto a cikinta a wani waje sai da Allah maɗaukakin sarki ya rantsuwa cewa zai haɗa mutanen duniya gaba ɗai a ranar da babu shakka kanta don shi yasa in ka yi ibada a watan ramadana a wajen ramadana ka hito kana aikatawa za a zuwa da ita rashin aikata wannan ibada kinan da haka ya koyan uwa musulmi darasi na biyu shine cewa bayan watan ramadana ya hita kakkai wasa da ibada kakkai wasa da farillai saboda masu wannan ƙididdiga su dai ne mala'ikun ba a bar ƙididdiga ba ana yi shi yasa babban malami albashir alhafi yake cewa lalle akwai wasu mutane suna yin ibada a cikin ramadana suna ƙoƙari tukuru a cikin watan ramadana amma da watan ramadana ya hita sun bari wato sun raba hanya da Allah maɗaukakin sarki mai girma saboda shi ake mai ibada sai yake cewa tur da al'umma da bata san Allah maɗaukakin sarki mai girma ba sai cikin ramadana ma'ana abin da yake nihi wannan al'ummai Allah ya tsine mata saboda bata san Allah maɗaukakin sarki ba sai a cikin ramadana kaɗai a wajen ramadana kamar babu Allah sai imam hassan albasari yake cewa ka saurara ka ji imam hassan albasari yake cewa ka saurara ka ji imam hassan albasari yake cewa ka saurara ka ji yake cewa aikin bawa ajalinsu bai kasancewa wato mutuwar shi ita ce ajalin aikin shi ma'ana ka yi aiki ka bari ajalinka na gaba akwai matsala ya zamanto cewa aikin da kake aikatawa ajalinka ne zai sa ka bar aikata shi ba wai don ramadana ya hita ba ya zamanto cewa ka bar ibada ya zamanto cewa ajalinka ne zai sa ka tsaya daga ibada da kake ma Allah maɗaukakin sarki mai girma sai ya karanta wannan ayi sai ya ce wa abudu rabbaka hatta ya atiyaka yaqin ka bauta ma Allah madaukakin sarki mai girma har sai yaqini ya zo maka wato har sai ka ji ka a gidan aljanna saboda sakamakon bauta ma Allah maɗaukakin sarki mai girma da kowane mumini yake so ko kuma duk wani mai bauta ma Allah maɗaukakin sarki mai girma shine ya ga aljannar da Allah maɗaukakin sarki yake cewa yama wanda suka ji tsoron Allah suka aikata aiki na gari ita kinan don haka ya koyan uwa musulmi duk wanda ya kasance yana kokari a cikin watan ramadana ya yi kokari ya ci gaba da ibadar da yake ma Allah maɗaukakin sarki mai girma saboda duk wanda ya ci gaba da yi ma Allah maɗaukakin sarki mai girma ibada da ƙoƙari wanda ya kasance yana yi a cikin watan ramadana ko ya kamanta ba dole sai ya yanda ya ba to ka sani cewa kanka kama ba Allah maɗaukakin sarki ba kama Allah ya wadatu sannan wanda ya kasance bayan ramadana can yasa ya yi ibada amma yanzu zai komawa shaidanci to ya sani shi ma in ya yi shaidanci kan shi ya yi ma amma dai shi Allah maɗaukakin sarki akan aikin ƙwarai da kake yi mai ajewa ne akan aiki lala da kake yi mai ajewa ne sannan Allah maɗaukakin sarki bai saba alkawali Allah maɗaukakin sarki bai sha'afa da duk abin da za ka kasancewa kana aikatawa sannan Allah maɗaukakin sarki bai mancewa da duk abin da za ka kasance kana aikatawa kamar yadda ɗan adam yake yi diyan da ya ƙure wajen yin wani abu sai ya manta sai ya sha'afa sai wani abu ya ɗauki hankali ka sani duka wannan abubuwan ba su ɗuka Allah maɗaukakin sarki mai girma Allah maɗaukakin sarki zai ƙididdigi abin da ka kasance kana aikatawa don haka ya ku uwa musulmi abinda ake so bayan watan ramadana ba dole ba sai kayan da kai cikin azumi amma ko da duk cikin wata guda su ɗaya kake yin azumi ka yi kiyamar layil ɗai wallahi allah maɗaukakin sarki ya sani kuma zai rubuta maka lada abinda muka waɗa na daidai allah ya ba mu lade shi kuskure ko tuntuɓe shi wanda muka yi allah ya yi mu Allah ya nuna mu gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon kaurace mata Allah ya nuna mu ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon kaurace mata Allah ya nuna mu gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon aiki da ita ibada wadda muka gabatar da ita a cikin wannan watan Ramadana muna fatan Allah madaukakin sarki ya karba mana ita kuskure wanda muka yi ciki muna fatan Allah madaukakin sarki ya yahi mu shi sai a tsaye da sallah
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الفلاح